إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallacin mai albarka na masu da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun wannan littafin nan mai albarka na khulasatul nurul yaqin a majalisin mu mai taken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubin rayuwar musulmi wannan kuma shine darasin mu na bakwai a wannan inin na goma sha biyu ga watan Rajab hijira daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya daidai da shekarar sabuwar shekarar miladiyya 2026 in ba a manta ba za mu tashi a darasi na 40 hijiratul musulmi na ilal madina hijiran musulmai zuwa madina a satin da gabata mun ga yadda allah maɗaukakin sarki ya azirta musulunci da karbuwa ga wasu daga cikin mutanen madina wanda suka yi alkawali na ba manzon Allah nasara da kuma ba addinin Allah nasara da kuma ba musulmai wurin zama idan sun je a madina to yanzu nan za mu tashi yadda hijirar ta kasance ta musulmai zuwa madina malam ya ce lamma alimat ƙuraishun bintisharin islami fil madina lokacin da ƙuraishawa suka san yaɗuwar musulunci a madina shaddadatil adha ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun tsananta cutarwa ga sahabban manzon Allah fa amarahum bil hijrati ila al madina sai manzon Allah ya umurce su da yin hijira zuwa madina wal lihaqi bi ikhwanihim al ansar da kuma haduwa da 'yan uwansu na madina kun gani tun yanzu sun zaman tomi 'yan uwansu daga musulunta sun zaman tomi 'yan uwansu kharaju min makkata khifiyatan ko khufiyatan sun hita daga makka a ɓoye haufan min an tamna'ahum quraishun min alhijra don tsoron kada quraishawa su hana musu yin hijira وأرادوا أبو بكر أن يهاجر وأراد أبو بكر أن يهاجر أن يهاجر شما أبو بكر ياسو يهجرة يجي مدينة فمنعه الرسول سيما زان الله يا هناسا فبقي معه بمكة سيزمنا تارد من زان الله أمكة كنا أبو بكر لوكا تند من زان الله يؤمني الهجرة شما يا دورا كاين سزيت هي سيما زان الله يجي jira har lokacin da za a mini izini sai ka zamanto abokin tahiyata as'ila tambayoyi ma za amilat quraishun ba'da an alimat bintisharil bi islamil ansari mai quraishawa suka yi bayan sun san musuluntar mutanen madina a sun ƙara tsananta azaba go ga sahaban manzon Allah bima za a marar nabiyu abinda ya sa suka ƙara tsananta musu azaba kora da hali ne suka musu don su te su bar musu gari don ka su lalata sauran mutane wanda shi ake ce ma kora da hali bima za a marar nabiyu ashabahu ni manzon Allah ya umarci sahabbansa da wannan lamarin ya faru na tsananta azaba amarahum bil hijira ko ya umarci su da su hijira kaifa kharaju to ya suka yi hijirar a ido kiri-kiri hadaban kwana suke wane gobe za mu hijira mu tai madina haka suka yi a da ɓoye aka yi ko na don saboda in sun sani za su iya hana su za su iya azantar da su hal hajara abubakarin ma'ahun abubakar ya yi hijira tare da su a'a shi ya tsaya dalilin umarnin manzon allah sallallahu alaihi wasallam mala ya ce alkulasa takaitawa lamma aslama ahlul madinati lokacin da mutanen madina suka musulunta ba laga ahlu makkata fi idha'il muslimina biha mutanen makka sun tsananta sun kai makura wajen cutar da musulman da suke a madina fa'amarahumar rasulu bil hijirati ilal madina sai manzon Allah ya umarce su da su yi hijira zuwa madina fahajara ba'duhum fi ithri ba'din sai wasu su suka yi hijira bayan wasu in wasu suka je wasu su je ba kwan ba ake ba ba an gaya guda ake ba a taya'a ɗai bayan ɗai ne ake tahiya ana gane da kyau ko na babban darasin da za mu ɗauka a cikin wannan gabar shine alfiraru biddin gudu don me don tseratar da me don tseratar da me don tseratar da addini a duk lokacin da ka ji tsoron a taɓa maka addininka a ko'ina ne wurin aikinka ne gidan da kake zamna ne ko'ina ne inda har ka ji tsoron a taɓa maka addininka to kai ƙoƙari ka bar wannan wurin ka gudu daga wannan wurin irin wannan tsoron ana son shi ana gane da kyau ko irin wannan tsoron Allah yana son sa ɗan magana suka ce tsoro shi ke haifar da gudu eh tsoron amma irin wanda yake na ibada ne ke na irin wannan tsoron in ka yi shi ibada kai dama Allah ya ce fafirru ilallah ku tsere ku je zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kinan dai mu ɗabi'antu da haka har yanzu ba wai sai ka bar gari zuwa wani gari ba a hatta a cikin gari guda kana iya hijira kana zama a fada kaga wannan fadar ba alkhairin da ake sai sharri ko kuma sharrin yahi alkhairin yawa ta tara ina ka ina ka bar wannan fadar gidan haya ne kake sai kasance gidan matan gidan jarababbi ne ana gane da kyau ko suna ma iya su yi kwantaminan matarka domin wannan yana iya faruwa matarka ta kirki amma dalilin yan haya sai ta lalace ana gane da kyau zai iya cewa ni wannan ni ga nau ne ba jiyau ba gida biyu na bari dalilin wannan jaraba kuma dalilin alhamdulillah dalilin mun bar gidan ne dan Allah sai Allah ya canza mu ya canza mu da wanda yi shi ne da wanda yi shi alheri har muka samu inda ba mu ma san tsiyar da wasu ke sha ba ana gane da kyau ko wannan shi ne kenan dama Allah ya ce wa man yattaqillaha ya ta'allahu makharaja duk wanda yake tsoron Allah Allah zai sami shi mafuta ko aure ka so kai dan Allah ba wai kawai dan kaga abokanka na yi ba dan ka kare kanka daga fadawa a albasha dan saboda ka san ibada ne to wallahi komai talaucin ka in kai wannan auren sai Allah ya azta ka komai ka kyautata niyyarka komai kai dan Allah komai ka sa tsoron Allah a ciki to zaka ga Allah ya dauka ka a cikin wannan abu ko da ku waɗanda ba su so ba su so ba sai a zo ma lokacin da waɗanda a da suke ƙinka su za su komowa na kusa da kai ittifaku quraishin ala qatlin rasul sallallahu alaihi wasallam ittifaki ma'ana haɗin gwiwa da quraishawa suka yi akan kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'at quraishun anna ar-rasul sara lahu ashabun wa ansarun lokacin da ƙureshawa suka ga manzon Allah yanzu ya zama yana da ashabun sahabbai wa ansarun da masu taimakonsa sahabbai ashabun suna nuhin na madina na makka ansarun suna nuhin wa na madina yudafi'una anhu wanda suke ba manzon Allah kariya wa yanshuruna da'watahu kuma suna yada da'awarsa ta musulunci sammamu ala katilihi sun kimtsa da shirya kisansa ana gane da kyau ko wattafaku sai suka yi ittifaki suka yi haɗin kai ala an ya akuzu min kulli ƙabilatin shaban akan su ɗauki kowace ƙabila matashi guda wa yajtami'u amama darihi sai su haɗu a bakin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza kharaja idan manzon Allah ya huto darabuhu darbata rajulin wahidin sai su masa bugu bugun mutum guda ma'ana su goma sha su taru su yi masa su kashe sa sai ya kasance kenan su ne gaba ɗaya ne su kashe shi kawon mutum guda da ya kashe mutum guda liyatafarraqa damuhu fil qaba'il wai dan saboda jininsa ya rarrabu a cikin kabiloli kun san abin da suke ni da haka idan mutum guda ne ya kashe manzo Allah to an san ga wanda ya kashe shi kenan ana iya a kashe shi amma in ya kasance mutum goma sha ne suka kashe kun mutum goma sha kinna an ɗauko su da ƙabila daban-daban kenan dan saboda mutum guda za a ce ai bai kamata a ce an kashe mutum nawa ba mutum goma sha kuma gashi ma manya daga cikin ƙabilun kenan kabilun za su hana aimi za su hana ayi haka kenan karshen ta dai ba abin da za su nema in ba a biya diya ba shine dubarar da suka yi shine ma'anar li yatafarraqa damuhu fil qaba'il dan ya kasance jinin alhakin kisan nasa bai shahi kabila guda ba kabilu daban-daban ya shafa fala yaqdiru fala yaqdiru aqaribuhu ala muharabati al-arab kullihim dan haka in suka kashe shi danginsa ba za su iya yaƙar larabawa gaba ɗayansu ba ma'ana ba za su iya yaƙar sauran ƙabilun gaba ɗayansu ba don in ƙabila guda ce ta kashe suna iya su ɗauki honsa amma ƙabilu da yawa sarkin yawa ya yi sarkin ƙarhi walakin na Allah a'alaman nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah maɗaukakin sarki ya sanar da manzon Allah bi mattafakat alaihi quraishun da abunda quraishawa suka yi yarjejeniya a kansa na kisan shi wa amarahu bil hijrati ila al madina to a wannan lokacin sai Allah ya umurci manzon Allah na yin hijira zuwa Madina as'ilatun tambayoyi mata sammamat quraishun ala qatl rasuli sallallahu alaihi wasallam yoshe ne quraishawa suka yi ittifaki akan kisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aha lokacin da suka ga ya yi ƙarfi kuma yana da mataimaka ko ala ayi shay'in ittafaqu akan me suka yi yarjejeniya aha ittafaqu ala qatlihi ko sun yi ittifaki akan kisan sa limadha ittafaqu ala zalika akan me suka yi ittifaki na a dauki kowace kabila mutum guda ko hal akha hal akhbara Allahu ar-rasul bidhalika har Allah ya ba manzo Allah labarin haka eh tabbas al-khulasa takaitawa azamat quraishun ala katlin rasuli ba'da zuyu'il islami wal hijra quraishawa sun dauri aniyar kisan manzon Allah bayan musulunci ya yadu da kuma hijira da aka rika yi daga makka zuwa madina fa atamaru bihi sai suka yi masa sai suka yi wata kutungwila ta kokarin kisan sa shine i'tamaru fa amarahu Allah bil hijrati sai Allah ya umurce sa da yi hijira darasin da za mu ɗoka a wannan gabar shi ne wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah babu wata rai da za a iya a kashe ta babu wata rai da za ta mutu face da izinin wa face da izinin Allah ko da a ce duniya gaba ɗaya sun haɗu akan su kashe ka in Allah bai kaddara ka mutu ba ba za su iya ni ba ba za su iya kashe ka ba domin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙuraishawa sun haɗu gaba ɗayansu har daga cikin dangin manzo Allah akwai wanda ya halatta wanda ya halarta a wajen wannan taron da aka yi na kisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Abu Lahab an gane ko ya halarta a wannan taron wanda taro ne wanda har shedan sai da ya halarta ana gane da ke ko su shedan su ma sai da suka damo gango saman kai suka zo shi bai ba da shawara ba amma dai duk shawarar da aka bada in ya gabata gyarawa sai ke a'a ka ai don da aka zo ana shawara sai wani ya ce ni ina ganin mu kore shi daga makka don mu huta sai shaidan ya ce a'a domin shaidan ya zo ne a cikin siffar wani tsoho aka ce masa daga ina ya ce daga najadu nake shi ne hausa suke ce ma tsohon najadu da an ce maka tsohon najadu to ana nuhin shaidani ana gane da kyau ko to an kai ka an baro to in aka ka shawara kaza sai ce a'a wannan suka ce a kore shi ce a'a an yi an kore shi zai iya ƙarfi can waje ya komo ya yaƙe ku abinda ku aka yi gudu shi ya faru ko ya ce ma haza bi ra'ayin ma haza bi ra'ayin ku sake ra'ayi wannan ba ra'ayi bane wani ce to ni ina ganin mu kama shi mu liƙe shi sai ya mutu sai ce a ba ku san da yana da masu son shi a waje ba ai sun iya yin dubara su zo su kwance shi cikin dare ba ku sani ba ana gane da kyau ko to a wannan lokacin sai abu jahal abu jahal ya ce ni ina da wani ra'ayi a gani na mu ɗauki kowa kowace ƙabila mu ɗauki mutum guda daga cikin ƙabilar mu haɗa su su je su kashe shi in sun kashe shi sai ya kasance ƙabilar shi ba su iya ɗaukar honsa tun da ƙabilun laraba ne gaba ɗai kenan dole dai mai za su nema honsa za su nema a wannan lokacin sai tsohon na jado ya magana ya ce to kaji magana ana gane da kyau to kaji magana ma'ana wannan shi ne ra'ayi mai kyau to abinda suka yi kenan to amma da yake allah ya ba manzon allah kariya yan magana suka ce idan allah ya nufi zakara da cara ko ana mazuru ana shaho sai ya koka to ba abin da busi ba amma Allah ya tsirtar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kai ma da kake neman wani abu ko kake wani aiki wasu na son su ga bayanka ka ci gaba da aikinka kada ma ka waiwaya su kai dai ka nemi kariyar wa ka nemi kariyar Allah hijratul mustafa sallallahu alaihi wasallam hijran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam توجه الرسول إلى أبي بكر منذ الله يتنكاري أبو بكر ياجي أوجان أبو بكر وأعلمه بأمر الله له سيسند أبو بكر أمنين دا الله يمسع فسأله سيتنبيس أبو بكر الصبح با منذ الله سيتنبي أبو بكر da ya rake sa ya kasance shine abokin tahiyarsa faqala sai abubakar yace na'am eh ya ma'aikin Allah aini ma ina farin ciki da haka a ce na kasance abokinka a wajen me a wajen tahiya sun mahayya a rahilatai ne lissafarihima sannan sai abubakar ya shirya taguwa guda biyu don saboda wannan balaguran nasu wa a atayahu ma lidalilin mahirin sai ya bayar da wannan taguwan nan guda biyu ga dalil abinda laraba ke ce ma dalil shine wanda ya san hanya kun san a da cikin daji ko a yanzu ma cikin daji kuna iya kubace inda ba hanya ke da kwai bahitatta misali cikin sahara musamman su da cikin sahara ce hanya babu wata alama da zina maka wanda ita ce hanya tahiya dai ne za a ta in ba wanda ya jima ba a cikin dajin ya san hanya to irin su ake ce ma dalil kenan shine sai ya ba wani wanda yake kwararre a wajen sanin hanya ya ba shi wannan tago wannan guda biyu ya ce ga inda zai shi ya shira su da wannan taguwar wa amarahu sai suka umurci wannan wanda aka ba taguwar raƙumma guda biyu ya je da su suka umurce sa an yaji abihi ma ya zo da wannan taguwar nan guda biyu salasa layalin bayan dare uku ma'ana bayan kwana uku ila gari saurin a wajen garu saur garu saur shine kogon da manzon Allah ya ɓoye kenan kogo biyu ake da tarihinsu garu hira da kuma garu saur kogon hira da kuma kogon saur kowannensu ko wanda suka ta yi mekin suna hajji ko umara suna zuwa ziyara a wajensu duk da ba wani kayan gabas bane zuwa ziyara a wajensu ma'ana ba ba a shar'anta haka ba in mutum ya ɗauke shi ma a matsayin ibada ma to ya zama bid'a ana gane da ke ko fa fil lailati allati azama fiha ala al-khuruj min baitihi a daren da manzon Allah ya yi niyyar hita daga gidansa iltaffa shubbanu ƙuraishin haula darihi matasan ƙuraishawa wanda aka sa su kashe shi sun zo sun kewaye gidansa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi dakhilihi alhali manzon Allah yana a cikin gidan suka zo suka suka kewaye gidan aka sami shi takunkumi ko wannan shine kenan ai magana suka ce ba shiga ba huta an ba mahaukaciya gadi an san an gane mahaukaciya yanzu aka ba mahaukaci ko mahaukaci ko mahaukaciya gadi aka ce ba ka tsare muna bakin kofar ga to dada ba shiga ba huta dan duk wanda yace zai shiga zai shiga lahira zai sha zai sha kulki wanda ma yace zai hito shi ma zai sha kulki shine wannan kenan suka kewaye gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma a waqtul khuruji lokacin da lokacin hotar manzon Allah yayi amarar rasulu manzon Allah ya umurci ibn ammihi aliyan ya umurci dan dan uwan ma'aifinsa ali bin naumi ala firashihi akan ya kwanta akan shinhidar shi ai mun ga ali gidan manzon Allah ya tashi ko manzon Allah ya renansa to sai manzon Allah ya umurci ali ya kwanta a bisa kan shinhidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga dubarar da yasa aka yi haka li'alla ya shukka ahadun fi wujudihi baitihi dan kada wani yayi shakka game da cewa anya ko yana cikin gidan ana gane da kyau ko wa amarahu an yarudda amanatin nasi ila ahliha kuma ya umurce sa da ya maida amanonin mutane zuwa ga masu su manzo Allah ya kasance a lokacin al'amin suke ce mishi to duk wanda ke da wata ajiya ta musamman wajen manzo Allah yake kaita sai manzo Allah ya kasance musu kamar wani banki ana gane da kyau ko to lokacin da zai yi hijira tunda da boye ne za a yi hijira to sai ya bar Ali yace ya kula mishi da wannan dukiyar ta mutane ya rarraba musu ita inna Allah ya'murukum an an an tu'addu al-amanati ila ahliha thumma kharaja ala a'da'ihi sannan sai manzon Allah ya huto a wajen makiyan nan nasa suna kewaye da gidan fa'alƙallahun nauma alaihim sai Allah ya jiho kwana a cikin idanuwansu suna tsaye amma lokacin hitowar manzo Allah duk sai kwana ɗauke su falam ya rahu ahadun babu wanda ya gansa sun matakabala ma'a abubakar sannan sai manzo Allah ya haɗu da abubakar wasara sai suka yi tahiya hatta wasala gara saurin har sai da suka yi a wajen kogon hira wakta ba a fi sai suka laɓe a cikinsa yadda bayanin yake shine ne lokacin da ƙurashawa wa'annan wa'anda aka sa su kashe manzo Allah suka zo suka kewaye gidan sun yi ittifaki za su shiga a cikin gidan ne sa'atu sifir ma'ana tsakiyar dare za su shiga a cikin gidan to yanzu da suka zo sun zo tun da wuri kamar a ce ana isha'i sai suka zo suka kewaye gida ana gane da kyau ko ba shiga ba fita yanzu sai 0r sai a dira a cikin gidan a yi abin da za a yi to lokacin da suka zo suka kewaye gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama yana shirin fita sai ya umarci Ali da ya kwanta a bisa kan shehidarsa manubar kuma shine kamin lokacin dan koda sun leko in sun ga da shehidar shi akwai wani akai sai su yi tsammanin mi yana nan sai su ci gaba da mi su ci gaba da jira dan in sun leka ba su gan shi akan shehida ba in suka shiga gida babu shi to kai tsaye za su hita zuwa ne zuwa neman sake ne za su iya cin masa to shine dubarar da aka yi sai aka ce ali ya kwanta akan shahida kuma ko haka aka yi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya huto a wajen su sai kwana ya dinki su gaba ɗin suna a tsaye sai da manzo Allah ya ɗibi ƙasa ana gane da kyau ko yana zuba musu akan akan kawunan su ana da kyau ko ana gane da kyau ko manzo Allah ya ɗibi ƙasa yana zuba a kan a wata riwayar ma manzo Allah yana zuba ƙasa akan kawunan akan kawunan su yana cewa waja'alna baina aydihim saddan wa min khalfihim wa min aymani wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun fa aghshaynahum fa hum la yubsirun ana gane da kyau ko ɗan tsibbo suna ba da wannan addu'ar idan kana so kai damfara idan kana so kai damfara wannan addu'ar ake baka sai a ce je kai sallah raka a biyu kai fatiha ka maimaita waje allah min bayni aidihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun ka je ka maimaita ta dubu kaza raka a biyu to sai ka hita wannan ita ce addu'ar sa'a sa'a ta bala'i Allah gane da ke ko ai in tsibba mutanen banza ne kuma da dubara suke wannan abubuwan to haka manzo Allah yana zuba kasa yana ni yana wucewa manzo Allah ya wuce isa a gidan abubakar suka kama hanya suka yi wajen kogon saur suna nan tsaye sai wani mutum ya zo ya ce musu kai wai tsayin ne kuke nan suka ce a muhammadu muke wajen muhammadu ne muka zo yau za mu sheƙa shi lahira sai ce to aiko ni ku ɗazu na gan shi ya hoto hamma ya ɗibi ƙasa yana zuba muku a kanka yana muku magana yi da azama kun gan shi ana gane da yako ya ce kula da bakan go ƙasa nan ko ba suka birbe ta su daga ƙasa ga ta nan sai sai wani ya ce a ka a zo da gaske ne fa da aka ce to guda ya je ya leƙa ya gani yana leƙa wata taga sai ya ga shahidar manzo Allah da alaman mutum a kai sai ce kai ƙarya yake wannan kura ce na san da aka yi dai ta zo mana akan kai ku tsaya dai alƙawarin da muka yi dai sai 0r sai sa'a ta sifir sai tsakiyar dare sai tsakiyar dare za mu shiga haka suka tsaya suna ta jiran jiran gawan shanu ala gani da ke ko ai na taɓa kwatanta muku ya wannan jiran gawan shanu ke ko wancan masallacin ne to alhamdulillah na taɓa bayanin shi suna ta jira sai da sa'atu sifir ta yi zero irkin ta yi suka buga ƙoha suka shiga suna shiga suna izgili wani har ya tahi ya daɓa yuka sai ce a'a haba kai ma bari hannu ta da shi ya ga huskokinmu manan ana gane da kyau ku ana kwarewa sai aka ga tamatul kubra suna kariya sai suka gani suka ga ali lahiya kai ina muhammadu ana gane da kyau ku ta ce musu an yahe ta to ina ya ta yi ina ne ya ta yi ce maka ya ta yi ni dai ya ce mini ya huta sun so dai su bige shi to sai guda daga cikinsu ya hana ta ce ba shi muke nema ba kuma ba ku gani yaro ne suka ta yi za a wannan lokacin ne sai aka watsu ana neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cikakken labarin in muka zo a cikin littafi na gaba ba zan gaya muku littafin ba dan surprise ne za mu muku bayanin za ku sami shi a cikin wannan littafin na mali ce alkhulasa takaitawa as'ila tambayoyi ila aina tawajjaha ar-rasul ba'da an umira bil hijra ina manzon Allah ya fuskanta lokacin da aka umurce sa da hijira yawa wajen abubakar ma fa'ala ba'da zalika bayan wannan me suka yi sun yi shiri ko bima za amara dalila me suka umurci bima za a mara a dalila musamman ne me suka umurci mai nuna hanya yawwa sun ba shi taguwa guda biyu akan yaje da ita zuwa gauru saur bayan kwana uku ya kamu su ita fi ayi lailatin iltaffat shubbanu quraishin haula darihi a wani dare ne matasan ƙuraishawa suka kewaye gidan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yawwa a daren da ku ya yi niyan me ya yi niyan huta ana gane da kyau ko su kansu busan ma manzon Allah na shirya barin gari ba su kansu busani ba kawai dai an yi gamdakatar ne a ran da suka zo nemansa kuma a ran nan shi ma yake me yake shirin huta a nan Allah ya so ya nuna allancinsa ne Allah ya yi Allahn nasa ana gane da ko ba ma guje ya isko biri a mace a gonarsa ana gane da ke don in a rayar biri ya shiga gona kasan ba babu zancen wannan gona don biri in ya shiga gona musamman in tanina an san tanina ko in 'ya'yan gona sun kai to lalata su kawai zai yi to ba ma guje ya isko biri ya mutu a gonarsa ce Allah ya yi Allahn nasa bai in ba shi ba da akwai matsala to nan Allah ya so ya nuna allancin nasa as'ilatun tambayoyi ila aina tawajjaha ar-rasulu ba'da an umira bil hijra kai al-khulasa ku takaitawa ittafaqa ar-rasulu ma'a abi bakr ala al-hijra manzo Allah ya yi ittifaki da abubakar akan yin hijira wajahaza rahilataini kuma suka kinsa ana gane da ke ku raƙumai guda biyu ma'ana aka shirya abubuwan hawansu da abin da ya kamata wa kharajar nabi sallallahu alaihi wasallam min baitihi manzon Allah sai ya huta daga gidansa wa lam yarauhu sai bu su ga manzon Allah ba hatta wasala har sai da ya isa huwa wa sahibuhu shi da abokin tahiyarsa ila gari saurin izuwa ga kogan saur wa ikhtaba'a fihi sai suka labe a cikin wannan kogon darasin da zamu ɗauka a nan shine التوكل على الله لا ينافي الأخذ بالأسباب dogaro ga Allah baya kore rikon sababi me muke nihi anan Allah madaukakin sarki yana iya tseratar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga wannan shawan ba tare da ma sai ya sha wahala ba ba tare da sai ya gudu su sani ba amma duk da haka Allah ya nuna wa manzon Allah ga yanda zai yi shi ake ce ma riko da mi riko da sababi kenan ko da ka dogara ga Allah amma ka kama me ka kama sauri in magana suka ce Allah ya ce tashi in tanye ka ko wannan shi wannan karin magana yana da ma'ana sosai abinda ake nihi ko da ka dogara ga Allah ka me ka kama hanya sai Allah ya kama maka a cikin kama hanya ka tashi sai Allah ya kama maka wani sha'ari yake cewa alam tara anna Allah qala li maryamin وخذي إليك الجذع يساقط الثمر فلو شاء أن تجنيه من غير إلة جنته ولكن كل شيء له سبب yace baka ga Allah ba Maryam lokacin da take cikin naƙuda tana neman abinci Allah ce mata yayi ta girgiza iccen ta bigi iccen ɗiyan da bino za su haɗo mata da Allah ya so ya ciyar da ita da ba sai ya ce ta bigi iccen ba kawai za ta yi ta ƙoshi amma da yake komi sai an bi sababi sai ya ce sai ta yi ne sai ta bigi icce ana gane da kyau shi ne wanda ke nan talabu ƙuraishin rasulullahi sallahu alaihi wasallam neman da ƙuraishawa suka ma manzo Allah sallahu alaihi wasallam lamma sahat ƙuraishun bitilkan laila lokacin da ƙuraishawa suka wayi gari a wannan daren lokacin da ƙuraishawa suka bi nemi manzon Allah ba su gansa ba a wannan daren ana gane da kyau ko walam tajid fi baitin rasuli illa ibn ammihi ya kasance ba su samu a gidansa ba sai dan uwan ma'aifin sai dan dan uwan ma'aifinsa aliyan ali ishtadda hanaquhum bakin cikin su ya ƙara ne ya ƙara tsananta ana gane da kyau ko bakin cikin su ya ƙara tsananta eh bakin ciki ko sai ya kashe dan tsako ana gane da kyau ko akan shahu fa arsalu shubbanahum bisuyufi a lokacin sai suka tura matasansu bisuyufi da takubba wal'isiyi da sanduna ana gane da ke ku hada sanda musan komi sanda za ta yi ba ya ana zancen takobi ai ba a zancen sanda ko to kenan in babu ma takobin hada masu sanda tabhaku anir rasuli sallallahu alaihi wasallam suna neman manzon Allah fi kulli jihatin a kowace hanya sun san da manzon Allah in ya hita ina za shi madina amma duk da haka ba hanyar madina kawai suka bi ba ta kowane bango na makka sai da suka ne sai da suka nema suka diba dama yan magana suka ce in raƙuminka ya ɓace ka neme shi hatta a cikin akurki ko? ka san dai mutum ma bai shiga akurki balle raƙumi to amma dai ana gane ko dan dai a tabbatar ko dan ba abin da Allah bai iya ko wannan shi ne kenan ba abinda Allah bai iyawa wai me yake da suna budurwa da cikin shege aka ce mata ina kin samu wannan ta ce ai ka san ba abinda Allah bai iyawa ƙarya kike yi ke da kika baka yi wa kad ja'alu liman ya'tihim bihi kuma sun sanya wanda wanda sun sanya ma ma'ana sun sanya tukuici ga wanda ya zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw yadulluhum alaihi ko kuma ya nuna musu shi mi'ata naqatin ana gane da kyau ko taguwa ɗari ja'izatan na tukuici taguwa ɗari za a badawa na tukuici a lokacin su taguwa ɗari kaman vewit ɗari ne ana gane da kyau ko kaman a baka vewit ɗari tukuici to ka kwatanta shi da taguwa ɗari a lokacin su wai ba wai ya kamo manzon Allah ba a'a ko da ma ya nuna ina ne yake za a bashi wannan a mace ko a raye ya kawo sa su dai bukatar su ta biya kasan ko abin ya kai kiyayya ta kai kiyayya ko kuma neman ya kai nema wa kad wasalu fil bahthi anhu ila al-ghari kuma a wajen neman na manzon Allah sun kai a wajen al shine kogon nan na sawar bi haithu law nazara ahaduhum fihi ta yanda da a ce ɗayansu ya liƙa wannan kogon lara'ar rasula sallallahu alaihi wasallama wa sahibahu da ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abokinsa cewa da wa abubakar wa ra'ahum abubakarin fabaka abubakar lokacin da ya tsinkaye su sai ya hoshe da kuka na tsoro shi abubakar ba ma wai tsoron shikin ba a wa yake ma tsoro manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don abun mamaki lokacin da aka zo wannan kogon wannan ya tabbata a cikin sira ba wai shafa labari shuni ba ne lokacin da za su shiga a wannan kogon abubakar ce ma manzan Allah ya jira in shiga in gani in gyaggyara in babu wani abu duka da abubakar ya shiga sai isko ramu na macizai a cikin kogon sai ya samu kyallaye ta toshe wannan ramu yanzu rami guda ya yi saura kuma babu abin liƙe wannan ramin kuma gashi lokacin shiga kogo ya yi sai abubakar ya shiga ya gyara zamansa sai ya sa ƙawarsa ya toshe wannan rami manzo Allah bai ma san an yi haka ba sai ce manzo Allah shigo ni ina ciki manzo Allah ya shigo ya ce ma manzo Allah ya aza kanshi a bisa kan katattarunsa manzo Allah ya aza kanshi a bisa kan katattarun abubakar manzo Allah ya fara kwana abubakar yana zamne ashe daga cikin ramen an yi rishin sa'a akwai mugu maciji daga ciki sai ya fara saran abubakar yana saran abubakar abubakar na ta jurewa har sai da ya kai ga zahin ya kai masa ya fara hawaye hawayen abubakar kin ne da suka zuban ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya halka sai manzo Allah ya ga abubakar na ki lahiya sai ce a'a daga cikin ramin nan ne ina jin kamar ana suka ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a a wannan lokacin wannan dahin ya abin da suka samu suka yi dubara suka liƙe wannan ranar ku ji yadda soyayya take tsakanin abubakar dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ne zaka zagi zaka zagi wannan ne zaka cewa mutunan banza ha subhanallah ka san duk wanda ke da wannan baya da rabo yace wa ra'ahum abubakarin fabaka abubakar da ya gansu sai ya kuka don tsoron kada su kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala lahur rasulu sai manzon Allah ya ce masa la tahzan kada ka razana inna allaha ma'ana domin Allah yana tare da mu fa'a'ama Allahu absaral mushrikina sai Allah ya liƙe idanun mushrikai wa raja'u kha'ibina suka koma a kaskantattu bu su ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ana gane da kyau ko wannan yana daga cikin wuraren da 'yan shi'a suke sukan abubakar kun san su kokarin su duk wani abu na aibi na sahabbai su hiddo su yada suka ce abubakar matsoraci ne wai don me yasa da matsoraci ne don lokacin da ya ga wannan ƙurashawan ya ji tsoro ana gane da kyau ko to don suka tashi maida musu raddi suka ce musu ai in dalilin wannan ne za ku cewa abubakar matsoraci ne to ai annabawa da yawa za ku ce musu matsorata ne domin da Allah ya tashi ba da labarin annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yake wa alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran kafa minici minici ban baki ba sai ya juya baya kuma wayuwa bai ba ana gane da kyau ko dan saboda tsoro da da yaji to shi ganin shi ma ne ba mamiye ba to ina ga wanda shi saran shi aka kuma Allah ɗaya ya adadin saran da aka mishi amma kuma wannan bai kasance abin aibi gare shi ba dan ɗabi'a ce ta dan adam yana tsoron abin da ke cutarwa ana gane da kyau ko wannan shine kenan as'ila tambayoyi ma da amilat quraishun sabaha tilkan Laila mi quraishawa suka yi a sahiyar wannan daren da suka waye gari ba manzon Allah hal arsalu ahadan lil bahthi anhu har sun tura wani dan neman sa eh ma za ayyanu ja'izatan lidalika mi suka bada tukuici ha raƙumi ɗari ko zaiwiki ɗari ila aina wasu rufin bahsi anhu har ina suka kai wajen nemansa har inda suka ɓoye ko manin ladi ra'ahun min alghar waye tsinkaye su daga cikin kogon abubakar siddiq radiyallahu anhu alkhulasa takaitawa wa fi sabahi asahiya na wannan daren talabat huma quraishun ƙurashawa sun neme su manzo Allah da abubakar wa wasalu ilal ghari kuma har ma sun kai inda suka ɓoye na wajen nan kogon walakin nahum lam yahtadu ilaihima sai dai busu gansu ba wa ra'ahum abubakarin abubakar ya gansu fa baka sai ya kuka dan tsoro thumma ja'alu mi'ata naqatin ja'izatan sannan suka sanya taguwa 100 dan tukuici liman yadulluhum alaihi ga wanda duk ya nuna musu shi darasin da za mu ɗoka a nan shi ne idan Allah ya so ka to kowa ma ya ƙi ka idan Allah ya tarwa ma gumbar ka nono ba za ka taɓa shanta da ɓaci ba ana gane da ke ku wannan shi ne kenan kurojin nabi sallahu alaihi wasallam min algar fitar manzon Allah sallahu alaihi wasallam daga kogo kenan mu nemi yardan Allah kada mu nemi yardan kowa domin shi ne wanda in yi yarda da mu to ko kowa ya ƙi mu wannan ba zai taɓa mi ba ba zai taɓa cutar da mu ba khurujun nabi sallallahu alaihi wasallam min al-ghar fitar manzon Allah daga kogo ba'da an yanqata al-bahth an ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayan neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya katse ma'ana bayan an yi ta nema har an gaji kwana uku jira da juna ba an yi ta nema ko sawu ba a samu ba to a wannan lokacin sai neman ya rage shine ma'anar in kafa albasu kenan lokacin da neman manzon Allah ya rage ko ya katse kharaja ma'a sahibihi ya huta da shi da abokinsa wa kad aqama fil ghari thalatha layalin bayan sun yi kwana uku a cikin dare idan aka ce salasu layalin a larabci ana nuhin kwana uku ba wai dare uku ake nuhi ba wannan akwai abinda ake ce ma itlaqul juz'i wa iradatul am ma'ana a gayyankin abu amma a gaba ɗaya ake nuhi ko kuma min babi zikri shay'i bi ahammi ma fihi kamar abu ne abin da ya yi shi mahimmanci sai a gai a ciki misali idan mutum ya zo aka ce to kowa ya turo ya turo ɗan aiki ya zo ya amsan mishi abu idan ka zo sai ka ce to ni gani na zo da kaina kanka kawai ya zo? a? gani na zo da kaina kan kawai ya zo gangar jiki na baya me yasa ka ce kai don shi ne komi ko? don shi ne mafi mahimmanci a cikin jikin mutum shi ne min babu zikiri shai'i bi a hami mafihi to shi ma a cikin ini abu mafi mahimmanci shine dare to shi yasa sai ana cewa talatu layalin dare rai guda uku na wa kana abdullahi bin abi bakrin ya'tihi ma fil masa'i kuma lokacin da suke a cikin wannan kogon abubakar abdullahi dan abubakar ya kasance yana zo musu fil masa'i da marece wa yukhbiruhuma bi akhbari quraish sai ya rika ba su labarin ƙuraishawa kun ji ajan sekire ko? ana gani da kyau ko? yana a tarihi a cikin sira sira idan kana karatun sira za ka ga abubuwa da yawa da ake su a wannan zamani da musulmai sun tsaya sun karanci tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su buƙatar wasu karatuttuka na turawa ta ji ajan sekire to za mu zo idan muka zo a wajen bayanin ya ƙoƙa yaƙi-yaƙi da aka yi za ka ji duk wani yaƙi sai ka samu akwai wani ajan sekire ana gane da kyau wanda shi ne kira wa kanat uktuhu asma'u ta'tihima bit ta'ami ita kuma yar uwarsa asma'u ta kasance tana zo musu da abinci khifyatan ko khufyatan a boye tana ka musu abinci khawfan min quraish dan saboda tsoron quraishawa ana gane da kyau ko walamma ja'ahum ad-dalilu lokacin da mai nuna musu hanya ya zo bin rahilatai ne da wannan taguwar guda biyu fi sabahil yawmi thalithi a sahiyar ini na uku rake ba sun tahi sun hau wasara suka yi tahiya qasidinal madina suna masu nuhatar madina walaqad lahiqa bihim fi tariqi kuma ya haɗu da su akan hanya suraka wani mutum da ake ce masu raka wa arada an ya kutular rasula sallallahu alaihi wasallam kuma ya so ya kashe manzon Allah fa fashila sai haƙarsa bata cimma ruwa ba ya yi hasara ma'ana ya kasa wannan kin wannan shi ma labarin suraka kin akwai mamaki sosai a cikinsa ana gane da kyau ko don shi in akwai wanda ya samu damar ya tona ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam asiri har a kama shi babu kamar suraka shi da ya huto neman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kwanaki ya yi bai tsaya ba sauran sun koma gida amma shi bai mai da kubensa bai mai da takobinsa a kube ba tahiya ya ta yi har sai da koya tsinkaye su ya kusa ya cin musu sai dokin nashi ya yi yake da suna ya tuntsule da shi ana gane da ke ku ma'ana sai ya tahi ya cin musu ya kusa gare su sai dokin nashi kawai ya juye da shi kogo ya juye da mujiya sai gashi yanzu maimakon dashi a saman doki yanzu doki a saman shi ka san ku akwai matsala ko kuma dan kanin hali ya tada wannan dokin ya ƙara tahiya shi dai yana ta kallon raƙumin nan guda ɗari sai ya kusa kai har sai da ya so uku na ukun ma ya kai shi ƙura ce ta turmuƙe da shi ana gane da kyau ko kamin ƙurar ta tahi su manzo Allah sun masa fintinkau to da yake daman shi barde ne an san barde ko su ne suke gwannai a wajen sukuwar doki ya cin musu a wannan lokacin ƙura ta tahi ta tashi sai ce al'aman al'aman da aminci na zo yanzu da aminci na zo yanzu sai ƙura ta tsaya su manzo Allah suka tsaya sai ya zo ana gane da kyau ko a wannan lokacin yana tsayawa ya ce ashadu annaka la rasulullah kai ni na shaida kai manzon Allah ne dan abun mamakin da na gani ba wanda yake iya wannan in ba in ba wanda Allah yake ba kariya ta musamman ba ya ga kul'uwar daga Allah gane da ke ku ya musulunta bayan ya musulunta sai ya tambayi manzon Allah yace yanzu wace irin gudunmuwa kuke so in ba ku dan ni yanzu na ma zamanto daga cikin masu baka kariya sai manzo Allah ya ce masa to na san har yanzu akwai waɗanda su ma irinka ba su mai da takobinsu a kube ba suna ta neman yadda za su abin ga yanzu ka je ka koma zuwa makadu wanda ka gamu da shi akan hanya ka ce mishi yanzu daga hanyar nan nake na isar muku ba sai kun je ba tunda na je ban cimma bukata ba kenan kuma ko kun je aikin banza ne ku koma manzo Allah bai ce mishi ba dai ya ce bai gansu ba ya yi musu dabara don su ne don su koma dukkanin wannan manzo Allah al'akhzu bil asbab ne yake manzo Allah ya san da ba za su cin masa ba amma dan ya koya mana riko da ne riko da sababi ana gane da kyau ko kada kai kundun bala ka ce ai abinda ake yi ai muna tare da Allah kun baka kama sababi ba ana gane da kyau ko to haka akai suraka duk in ya koma duk wanda suke sai ce kad kufitu kad ma zai samu kad kufitun bima hahuna haka yitowa kad kufitun bima hahuna ai abin da ke wannan hanyar an isan muku domin daga can nake kenan ba sai kun zo mutun da kun ga ban samu bukata ba haka ku suka yi suna komawa suraka daga baya da kanshi yake cewa asbahtu aduwan lahu wa amsaytu muhibban lahu sallallahu alaihi wasallam ya ce da sahi wakami a yaukin nan da sahi da na tashi da ƙiyayyarsa na tashi amma yanzu a marece na koma masoyinsa sallallahu alaihi wasallam shi ne ake cewa idan ahbabta a meke da suna wannan baitin kwanaki na kawo shi wa kun ma'adanan lil khairi wasfah anil adha fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u wa in ahbabta فاحبب حبا مقاربا فإنك لا تدري متى الحب ناجئ idan za ka so mutum ka so tsakatsakiya kaka wuce kuna da iri wa abghid idza abghadta bughdan muqariban fa innaka la tadri mata anta raji'u in za ka ki mutum to ka so sa tsakatsakiya dan baka san lokacin da soyayya sa za ta mi ba za ta shigo ka za ta komo maka ana gane da kyau ko wannan shine kenan sai ai sai ai kunya a takeice dai wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi as'ila tambayi kam aqama ar-rasulu wa sahibuhu fil ghari kwana nawa manzon Allah yayi a cikin kogo uku ko man kana ya'tihi ma bil akhbari waye rika zo musu da labarai to kun gani yawwa Abdullahi bin Abi Bakar man kana ya'tihi ma bit ta'ami waye rika zo musu da abinci Asma binti man Abubakar ya kwashe komi matasa ra'ilal madina yaushe ne suka je zuwa madina yawwa bayan wanda aka ba taguwun ne ya zo ko mallahe ka bihi mafi tariq wa ya haɗu da su a hanya suraqatu bin naufal ana gaya da ku in kana da ɗakan kana isa mishi suraka domin masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam al-khulasa takaitawa kharaja min al-ghari ba'da thalathi layalin sun hita daga kogo bayan kwana uku wa kana alu baiti abi bakri wa kana alu abi bakri kuma iyallan abubakar sun kasance ya guduna alaihima bit ta'ami wal akhbar suna yi musu sammako da abinci da kuma labarai sun masara ma dalili sannan suka je tare da mai nuna hanya wa kharaja fi isrihima suraka ibn malikin sai ya huta ya huta kuma a wajen neman su suraka bin malik ne ko bin malik ne yake nan na'am na bin malik ne ba naufal ba fa'ada akwai wanda nake tunani shine bin naufal fa'ada kha'iban sai suka komo a kaskantattu fa'ada kha'iban sai ya komo bai cimma bukatarsa ba ana gane da kyau ko na abin da yasa yace nan kha'iban bai cimma bukatarsa ba don shi a cikin tarihin bai kawo cewa su raƙa yami ba ya musulunta amma in muka je wanda aka ce ya musulunta shi ba za a ce mana ya kuma ka'iban ba ko ghaniman ai ya ci riba ai shi wannan neman yayi alkhairi a gare sa ana gane da ke ku dan da bai je nema ma da bai san darajar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan shine kenan na darasin da zamu duka a cikin wannan gabar shine akwai darussa masu yawa amma darasin da na so in kawo wanda ke nadir shine wannan yana nuna muna daurun nisa'i fi siratin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam gudunmuwar mata a cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na shirya muhadara akan wannan da yardan Allah a nuna ma mata su ma suna da gudunmuwa da za su ba musulunci a tarihin sun ba da gudunmuwa domin da muka gani waye rika zo musu da abinci ana rayuwa babu abinci wane mutum an yunwa ba a yi mata lahaula ana gani da kyau karin magana ne na hausawa yunwa ba a miki lahaula lahaula wadda kowato ba ta shi sai an mi sai an ci kinan ba dai lahaula wadda kowatun ta ishe ka ba sai dai dalilin lahaula wadda kowatun abincin ya zo amma dai lahaula kin nan ita kadai ba ta isa shi ne ma'anan yunwa ba a muke lahaula a cikin littafin da muke yi na karin magana hikimar magana a cikin karin magana akwai babi na musamman da muka sa ƙoshi da yunwa duk karin magana da ke bayani akan ƙoshi da yunwa mun kawo shi a ciki na annuzulu bi quba'in wannan darasin zai muna bayanin sabkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a quba awwalu masjidin bunya fil islam da bayanin masallaci na farko da aka gina a musulunci wasala rasulu sallallahu alaihi wasallam quba a fil yawm athani min rabi'il awwal manzon Allah ya isa a quba a athani min rabi'il awwal min rabi'il awwal biyu ga watan rabi'ul awwal al muwafiqu 30 min september wanda ya daidai ga talatin ga watan Satumbar sana 600 wa 22 ana gane ki ko shekara ta 622 miladiya 622 miladiya yantun a haka ne ko miladiya aihuwar annabi isa yanzu muna 2000 2026 to lokacin da aka yi wannan ba ma zancen mil ba ake yi a'a zancen san ake yi sisan vende kenan tun daga nan ma za ka iya hudda za ka iya sanin adadin shekarun da suke tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dawa da annabi Isa ana gane da kyau ko lokacin da aka yi wannan manzon Allah na shekara hamsin da uku aka yi wannan ana gane da kyau ko da aka yi wannan manzon Allah da shekara hamsin da uku a matsayin annabi yana goma sha nawa sha uku a takaice za ka iya cewa tsakanin annabicin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aihuwar annabi isa tsakanin su shekara 600 600 za ka iya cewa ana ga an gama da aihuwarsa za ka iya cewa kuma 500 da wani abu wannan shi ne kira ba da an maka sakinin kun ga ba a makai shekara dubu ba shi yasa tun kahin manzon Allah ya zo akwai dalilai barkatai a cikin littafin lokacin littafinsu ba a canza su ba lokacin zakon manzo Allah littafinsu ba a canza su ba gashi nan suna karantawa a cikin littafinsu annabi Isa ya ce musu akwai annabin karshe da zai zo na wanda suke bibiyar tafsirin mu za su ji irin wannan bayanan ba'da an makata 13 sana bayan manzo Allah ya yi shekara 13 mudayyiqan alaihi fi makka ana kuntata masa a makka mamnu'an min al-hijrati min al-jahri bid-da'wa ana hana masa hito a hili ya bayyana da'awarsa wa kad aqama bi quba'in 22 laylatan kuma ya zamna a quba kwana 12 baina ashabihi min al-muhajirina a tsakanin sahabbansa na Madina wal masu hijira na Makka wal ansari da mutanen Madina aminan suna a cikin aminci mutuma'innan kuma suna a natse ma'ana kahin manzo Allah ya isa a Madina ya tsaya a wani gari da ake cewa Quba wani ƙauye ne da yake kamin a kai Madina manzo Allah ya tsaya a nan yayi kwana nawa goma sha biyu kwana ashirin da biyu wa kad bana fi tilkal muddati masjid quba'in kun manzo Allah a wannan lokacin ya gina masallacinsa na Quba wasafahu Allah bi annahu masjidun ussisa ala taqwa masallacin da Allah ya wasafta ya siffanta da cewa masallaci ne da aka siffanta sa da takawa da aka gina sa akan takawa as'ila tambayoyi mata wasallar rasul quba'an yaushe ne manzon Allah ya isa a quba yawwa ga yacan biyu ga watan rabiul awwal kam sanatan aqama bi makka shekara nawa manzon Allah ya a makka a matsayin annabi goma sha uku kam lailatan makata bi quba'in kwana nawa yayi a quba 22 ma za amila fi tilka tilkal mudda mi manzon Allah yayi a cikin kwana 22 kinan da yayi a quba ya gina masallaci al khulasa takaitawa fi ithnaini min rabi'il awwal a biyu ga watan rabi'ul awwal wasala quba a aminina su manzon Allah sun iso a quba a cikin aminci wa aqama fihima fiha 22 laila sun yi kwana 12 barin nabi sallallahu alaihi wasallam fi asna'iha masjid quba'in a wannan lokacin manzon Allah ya gina masallacin sa na Quba masjidun ussisa ala taqwa masallacin da Allah yake shine wanda aka gina akan takawa hikimar da ta sa manzon Allah ya tsaya a Quba kamin ya isa Madina shine akwai wasu wanda suka yi hijira ba su iso ba bayan wannan kuma akwai ali bai iso ba da manzon Allah ya bari ya raba ni ya raba amanar da ya bari a wurinsa to manzon Allah yana so ne ya shiga a cikin madina tare da gabaɗayan sahabbansa wanda suka yi hijira to sai ya tsaya a kuba wanda yake bakin boda ne idan suka taru gaba ɗaya sai a ne sai a taru a shigo gaba ɗaya a yana a madina darasin da za mu samu a nan shine uwa masu girma daurul masjidi fil mujtama'il islami matsayin musulunci a cikin jama'ar musulmi ka ji ba zakuwar da manzon Allah ya ba da niyyar zama ba ɗan kwanaki ne kaɗan da zai amma sai da ya gina ne ya gina masallaci don a nuna muna in dai musulmi na zama a wuri to bai dace a ce babu mai ba babu masallaci wani mai hikima yake cewa ومساجد الإسلام خير مدارس قد أشرقت فيها مصابيح الهدى ومن المساجد ومن المساجد الإسلام ربى نور ربى جيله وبه احتمى ممن تمرد واعتدى معنى مسلاتي أمسلمتي مسينسو matsayi ne na makarantu a cikinsu ake tarbiyyar mutane kuma a cikin masallatai ne ake shirye yadda ya kamata a kare kai daga sharrin wa daga sharrin makiya yanzu ba a masallaci ake ba ko a wani wuri ake can da aka hudda daban wanda bai da ma alaka da ambaton Allah to amma a lokacin masallaci ana gane da kyau ko a cikin sa ne ake wannan wa min al masajid sha'anur muhammadin wa bihi tama mimman tamarrada wa atada a masallaci ne hasken annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake hitowa yana yaduwa a cikin al'umma yan uwa masu girma wannan yana nuna mahimmancin masallaci a cikin mi kun musamman wannan masallacin na kuba shi yasa idan mutum ya je a maka yana daga cikin sunna idan ka je madina ka kai ziyara a wannan masallacin manzo Allah ya kasance yana ziyaran wannan masallacin a kowace rana ta asabar shak sameji manzo Allah na zuwa masallacin yayi raka'a biyu yayi sallar walha sai ya komo ana kenan sunna ce mutum ya je madina ya ziyarci wannan masallaci wannan masallaci yana tarihi sosai yana daga cikin tarihinsa a lokacin munahukai sun so a ba su jagorancin masallacin sai aka hana musu ana gane da kyau ko sai suka koma a gehe suka gina nasu masallaci da suka gina nasu masallacin da niyyar su raba kan musulmai sai suka gayyaci manzon Allah ya zo masallacin ku ba eh masallacin su da suka gina yami yami ya musu sallah don ya sa musu albarka to manzo Allah shi bai san niyoyi ba bai san abin da ke cikin zukata ba sai ya gidan ya musu sallah sai Allah ya bashi labari la taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin khairun an taquma fihi kakkaje can in ma ka je Quba to ka je masallacin nan da aka fara ginawa na farko masallacin da aka hana musulmanci ai ɗan magana sun ce masallacin kura ba a ba karnai limanci wane mutum ana gane da kyau ko to suka gina nasu manzo Allah yake zuwa da ƙarshe masallacin ya ya rogaje al-wusul ila al-madina darasi na ƙarshe mun ja lokaci ko to mu ida shi ko da ko da sauri ne ko a tsaya haka ha na bari mu gani wajen aristrima eh to muna iya mu ida shi da sauri-sauri sai mu liƙe alwusuli ilal madina isa zuwa madina awwalu jum'atin fil islam jum'a ta farko da akai a musulunci awwalu khutbatin fil islam huduba ta farko da akai a musulunci lamma kharaja ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam min quba'in qasidan al madina lokacin da manzon Allah ya huta a quba yana tunkarar madina ahatat bihil ansaru mutanen madina sun kewaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hum mutakalliduna suyufahum suna rataye da takubbansu farihina suna masu murna mustabshirina suna masu bushara kahin manzon Allah sai da suka tarbi manzon Allah a Quba da takubbansu suka kewaye sa suka shigo da shi a Madina abin da yasa suka yi wannan domin a Madina ma akwai makiya akwai Yahudawa akwai munafukai ana gane da kyau ko to shi yasa suka shiga da manzon Allah a cikin tsaro wa kad adrakathu aljum'atu fi tariqi kuma juma'a ta riski manzon Allah a cikin akan hanya fa sallaha biman ma'ahu min almuslimina sai manzon Allah ya sallaci wannan juma'ar da wanda yake tare da shi na musulmai wa hadhihi awwalu jum'atin wannan kuma ita ce juma'a ta farko wa khutubatuha awwalu khutbatin fil islami kuma hudubar ta ita ce huduba ta farko a musulunci kun ga a makka ba a farlanta mi ba sallar juma'a sai da aka zo inda aka samu aminci nuna cewa inda inda ke da aminci na ake mi na ake juma'a amma can da yake babu aminci ba a farlanta ba wanda yake nuna hikimar musulunci ta bin mataki mataki a wajen shar'anta mi dokoki wa kad kharaja bi mulaqatihi ahlul madina kuma sun huta a wajen tarbensa mutanen madina wa ma'ahumun nisa'u was-sibyanu tare da su akwai mata da yara ƙanana walwala idu da bayu ya kunna suna waƙe suna cewa طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمن المطاع ana gane da kyau ko wannan shi ne waken da suke akwai malaman da a ci gaba kuma na'am jayyid muna da wani proje na yin wake na wake na musulunci amma ba yanzu ba ala gane da kyau ko akwai wanda suka ba da shawarar shi amma insha Allah za mu yi shi wannan waken magana mafi inganci ya tabbata ana gane da kyau akwai don akwai masu kore shi akwai masu kore cewa wai aya za a yi manzo Allah za a tarbe da waƙe to wa yake muku irin waƙen da ake yi a can a nan irin wanda kuka saba abin da yake magana mafi inganci wannan waƙen ya tabbata littafai da yawa na sira sun tabbatar da shi ma'anan wannan baitin shine tala albadru alaina min saniyatil wada'i albadr a larabci shine wata idan yayi tsakiya ma'ana idan ya zo kwana goma sha uku sha hudu sha biyar lokacin da yi kowanne haske kuma lokacin da yake cika domin idan ya cika kuma zai koma ya rika ne ragewa to lokacin da ya cika shi ake cema albadar shi ne suke cema wata mai cikakken haske ya bullo muna min saniyatil wada'i daga hanyar saniyatul wada nuhin suwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa shine watan da suke ne suke siffantawa don saboda haske da ya zo musu da shi hanyar da ya bullo ce ita ce suke siffantawa wajabar shukuru alaina ai ya zama dole a gare mu mu yi ma Allah godiya ya zama dole a gare mu mu yi godiya bayan a can su bakin ciki suke ko da yana cikin su to ga inda ya zo su kuma ganin suke dole ma su yi ne su yi godiya ma da'a lillahi da'i ai talama hunaka da'in ila Allah tun da dai ga mai kiran mu zuwa ga Allah ya zo muna kenan dole mu yi ma Allah mi mu yi ma Allah godiya malam ya zo ma Allah godiya ana gane da kyau ma'ana kamar ina bada misali a nan masu wa'azi sun zo anguwar ku godiya ya kamata kuma Allah wajabar shukuru alaina ma da alillahi da'i amma to wasu da an ce za a aza wa'azi a anguwa to a lokacin su za su bar anguwar sai an kare wa'azi za su ce ana ana damun su amma in wasu na biki sun aza kaɗa-kaɗa da raye ba su cewa an dame su ayyuhal mabu'usu fina ya kai wanda aka turo a cikinmu waye annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ji'ta bil amril muta'i ka zo da al'amari wanda yake na yi ma biyayya ma'ana ka zo da abin da ya kamata a ce kowa ya yi biyayya a kan shi as'ilatun man ahata bir rasuli hina khurujihi min quba'in waye kewaye manzon Allah lokacin da ya hoto daga quba' aina adrakatuhu Juma'a? ina jumu'a ta isko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan hanya ko hal salla qablaha jumu'atan kamin wannan jumu'ar ya taba yin wata a'a man kharaja li mulaqatihi suwa suka hita dan tarbensa mata da yara da kanana qonsu da qarqatar su al khulasa takaitawa wa kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam minha wa hawlahu al-ansar wal muhajira sun hita manzo Allah ya huta daga Quba suna kewaye da shi mutanen Madina da mutanen Makka qasidan madina suka tinkari Madina wa sallal jumu'a manzo Allah ya sallaci jumu'a wa khataba fi tariqi yayi huduba akan hanya wastaqbalahu al-ansaru istiqbalan aziman kuma mutanen Madina sun tarbe sa tarbo mai girma darasin da zamu doka anan shine al-islamu a'zamu ni'matin musulunci shine ni'ima mafi ne mafi girma shi yasa mutanen madina da suka san ni'ima ta musulunci suka ce wajaba shukuru alaina ya zama dole mu yi mu Allah ne godiya akan ni'imar da ya muna ni'ima mafi girma ita ce ni'imar me Allah ma haka ya kira musulunci yace al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati na cika muku ni'imata ta musulunci idza abqati ad-dunya 'ala al-mar'i dinihi fama fatahu minha falaysa bidha'iri in har duniya ta barka da ni'ima ta musulunci to duk ni'imar da ka rasa to ba komai bace ka samu komai wannan shine kenan Allah ka dawo da mu akan ni'ima ta musulunci inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah